الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu wannan safiya ta laraba 27 ga watan jimadaril ula bayan hijirar manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya yi daidai da 22 ga watan 1 miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah ya hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin bawa mai rawani rahmatullahi alaihi dan ci gaba da karatu a littafin mu kamar yadda aka saba na sharhu sunna na Imam Aliyu Al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama mun tsaya ne kan magana ta 101 ko ko muna cikin magana ta 101 har yanzu dai ci gaban maganan ne malam yana magana akan abin da ya shafi jahamiya da sauran firkoki marasa kyau marasa alkhairi a cikin al'ummar musulmi qala al-muallif malan yace rahimahullah Allah ya mishi rahama wa awhanul islam suka raunantar da musulunci da yawa akwai waɗanda suke fitowa da sunan musulunci amma an ka kalli abin a gefe daya rauni suke kawo musulunci dan har kristoci suna iya gano cewa yanzu kaza da ake irin namu ake koya ake yi wa addalul jihada suka bar jihadi wa amilu fil furqa suka yi abinda suka yi kan abin da ya shafi raba kan mutane wa khalaful asara suka saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa takallamu bil mansuki suka rika magana suna ruko da ayoyin da aka yi annasku aka shafe su wa tajju ma'ana aka shafe hukuncin su watajju bil mutashabi suna kafa hujja da ayoyin da suke mutashabihai ne fa shakkakun nasu fi adiyanihim suka sanya wa mutane shakka cikin abin da ya shafi addinin su waqtasabu waqtasamu fi rabbihim suka rika jayayya dangane da al'amarin ubangijin su wa qalu suka ce laysa hunaka azabu qabrin suka ce bawo ma azaban kabari wala haudun ba zancen wani tafkin alkausara da za a gangara a sha a ranar tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kaga sun saba ma wayannan hadisan wala shafa'a suka ce babu wani ceto wal jannatu wan naru lam yukhlaqa suka ce aljanna da wuta ba a halicce su ba sai nan gaba ne dai tukunna kuma Allah zai halicce su wa ankaru kasiran mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama suka yi musun ababe da dama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da su cikin abin da ya faɗa fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum fi hadha alwaja don haka sai aka samu suka halatta wayanda suka halatta kafircin su da jinin su a wannan fuska malamai da yawa suka ce to wa'annan arna ne kafare ne mun ji kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal ya tabbatar da jami'a jahamiya cewa ba musulmi bane ba da yawa za ka kalli mutum kana kallon musulmi ne zai yi sallah zai yi kaza amma aqidarsa da wa'ansu ababen da yake faɗa da ya zauna a kai kafircewa ayoyin Allah ne kafircewa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne لأنه من رد آية من كتاب الله دان دو wanda ya raddin aya a littafin Allah faqad radda alkitaba kullahu haqiqa yayi raddin littafin Allah alqur'ani dukansa sura ɗaya ko aya ɗaya kace baka yadda da ita ba cikin alqur'ani kamar baka yadda da alqur'anin bane gabaki daya rashin yadda da alqur'ani ko menene kafirci ne wa man radda hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya raddin hadisin da ya tabbatar da ingantacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tabbatar faqad radda al-asra kullahu duka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raddin su wa huwa kafirun billahi al-azim don haka duk wanda ya haka ya kafircewa Allah madaukakin sarki wanda shine mafi girma fadin sa da yace wa auhanul islam ai al-jahamiyya ko jahamiyya ad'aful islama sun raunantar da musulunci wa aqdalul jihada ay aqdalul jihada fi sabilillah li annahum la yarawna takfiral kuffari su a wajen su kafirai ba ba arna bane ba ba sa ganin za a ce kafirai arna ne li annahum ya'rifuna Allah suka ce ai su ma sun san Allah wa ma'anahu ma'ana wannan anna fir'auna muslim suna cewa fir'auna ma musulmi ne kenan in aka dauki magana irin tasu li'annahu ya'rifu Allah bi qalbihi saboda shi ma ya san Allah a zuciyar shi abinda suka tafi kawai in kace kai imani magana ta riga ta kare kamar yanda yanzu su yancin su ne asali amma akwai burbushi akwai wanda suke dasuwa da su suke jonuwa da su kawai in dai aka ce maka musulmi komai ma zaka iya yi kawai kai kana nan da imaninka saboda Allah ta'ala ya ce qala qala ta'ala قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائركم وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا النبي موسى سنة تتوناوا da Fir'auna annabi Musa yace laqad alimta ka sani kai Fir'auna ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da wannan ayoyin illa rabbus samawati wal ardi sai dai wanda ya halicci sammai da ƙasa ubangijin sammai da ƙasa kaga an ce fir'auna ya sani wa huwa ya'rifu Allah bi qalbihi kenan ya san Allah da zuciyarsa zuciya ta tabbatar masa akwai Allah madaukakin sarki wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa ko duk wanda zai musu to zuciyar shi za ta ga masa cewa eh lalle akwai Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu والمشركون مشركي في أحد النبي صلى الله عليه وسلم أزامن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الله بقلبه بقلوبهم سنسن الله دزوت ينسو بل برما يعبدونه سنة بوتا مس بأنواع من الإبادات دنوئك نإبادودي فهم يعتقدون سنة قدر سوى أزوت ينسو أن الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabu shi ne Ubangiji wanda ya halicce su ya rene su, wa annahu ya stahiƙul ibada shi ya cancanci bauta, walakin nahum sai dai su ashira kuma a hogairahu suna haɗa shi da wani ne a wajen bauta, bi za'anihim da riyawansu, an na hazal gaira, wannan wanda suka haɗa da Allah ya ƙarribuhum ilallahi subhanahu wa ta'ala ba haka suke cewa ba, ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. kawai muna so su kai mu kusa da Allah ne don haka sai muka rike su kamar yanda a yanzu ma akwai daga cikin musulmi wayanda suke ganin cewa sai sun yi kamun kafa a wajen bautan Allah kai tsaye kai baka isa ka kira Allah ba ko baka isa ka bauta wa Allah madaukakin sarki ba sai dai ka bi ta wani in ka bi ta wani tukunna shine za ka kai kamar yanda wani yake baya labari akwai dan Nasiru mai daliya ko wai yayi tafiya da wani sun je za su shiga ruwa lokacin da aka je shi yana kiran shi wai dan Nasir shi kuma yana kiran Allah wai sai shi dan yazo ce masa to kai maimakon ka kira wannan shi ma Allah yake kira kai ma ka kira Allah mana kawai na kiran Allah shikenan ko da ya juyo bayan shikenan ya nutse saboda wai ya kira Allah bai kira wani ba shi kuma Allah cewa yayi menene wai za su alaka ibadi anni inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna amma sai wani ya zo ce maka dole sai ka bi ta wani sai ka rike tsani tukunna zai kai ka zuwa ga Allah tsani zuwa ga Allah shine Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan ana fahimta to kaga dole inda maganganu ne da yawa daga cikin musulmi sun rike wannan suna tafiya a kansu kaga wannan matsala ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu to kaga asalin abin na jahamiya ne ba sai mutum ya fito ya ce ni kaza bane don haka malamai suke ta bayani a kiyaye kaza in ka fada zaka iya fadawa layin wa'anta ka ce wa suwana kawarijawa ne kai ma kuma akwai burbushin kawarijanci tare da kai mutazilawa ne kai ma akwai jahamiya ne kai ma akwai ina fata ana fahimta shi'a ne kai ma akwai duk irin wa'annan firar addala abbala da yawa mutane sun fada cikin su an shigo da su ta hanyoyi daban-daban Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka yace wa qalaful asara nan ne ko sun saba wa hadisi ay qalafu adillatu was sunna adillatu was sunna dalilai da sunna duka sun saba musu ma'ana dalilan sunna kenan ko adillatu sunna ya kamata yace wa takallamu bil mansuki ay ya'khuzuna adillatul mansuka suna rike ayoyin da aka yi nasku nasu wala ya'maluna bin nasik ba sa aiki da annasik tunda cikin alqur'ani akwai annasik akwai almansuk ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mislaha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir min ajli tadlil ba dan komai ba dan batar da mutane kama qala allah jalla wa ala kamar yanda allah ya faɗa madaukaki fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hubtiga alfitna ko hubtiga atawili wayanda cikin zuciyarsu akwai karkace karkatattu ne suna bin mutashabihai cikin ayoyi wa min almutashabi almansub ayoyi almutashabi na daga cikin su akwai almansub wanda aka shafe hukuncin su li'annahu la budda lil insan ba makawa ga mutum dan adam ayi arifan nasika wal mansub ya san ayar da ta shafe da wanda aka shafe wal mutlaq wal muqayyad ya san ayar da ta zo mutlaqa da kuma muqayyad da khas da kuma am ya arifu ulumar istidlal ya san ilimin da mutum zai ya sanya zai kafa hujja da aya ko hadisi fala yastadillu bi ayyi nassin wajadahu mutum ba zai kafa hujja da kowane nassi ya samu ba dole ayi arifa ba tare da ya san hal huwa mansukun aw muktasas aw mukassasun aw muqayyad cewa mansuk ne ko mukassas ne ko ko muqayyad ne ina fatan ana fahimta akwai magana da za zo mutlaka ce kai tsaye an yi magana to amma kuma za a samu wata magana da kuma Allah ta'ala ya kawo ko manzon Allah sallallahu ya kawo ta yi kaidi kuma a wata magana ina fatan ana fahimta in ka dauki kamar yanzu an yi maganar cewa hadisin Amr bin Abbasat as-Sulami cewa kada a yi sallah bayan an yi sallan asuba kaga wannan mutlaki ne ko kuma ko kuma ka ce am ne sai kuma aka samu wani yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa asubuhu arba'an asuba raka'a hudu ce a'a rakatan fajr ne ban yi ba yanzu kuma nake rama sai tabbatar da shi akai kaga wannan mutlaki wannan kome muqayyad ne ina fatan ana fahimta wancan kai ha kurin ka zo kai shi ne aka hana amma ga wannan kuma ta yi kaidin cewa idan da uzuri wanda ya kama na kaza na kaza shikenan za a iya yi ina fatan ana fahimta an hana yin sallah da tsakiyar rana to amma sai kuma yazo ya bani kaza kada ku hana wani daga cikin mutane yayi dawafin ɗakin Allah ko yayi sallah a can maka kenan kenan ko karfe 12 ne ba shine tsakiyar rana ba ko ko ma karfe nawa ne tsakiyar rana idan kana maka zaka iya yin nafila a Ka'aba zaka iya yin dawafi ina fatan ana fahimta kaga wancan yazo mutlak wannan kuma yazo yayi kaidin sa ina fatan ana fahimta fa haula la yanzuruna ila hadha su kuma ba sa kallon wannan li ajli zagi saboda karkace karkacewansu wala adali idlalin nas kuma saboda su batar da mutane wa yaquluna suna cewa nahanu nastadillu bil qur'an mu muna kafa hujja ne da alqur'ani wa hum mastadallu bil qur'an sai dai in ka kalla ba da alqur'ani suke kafa hujja ba alqur'ani yastadillu bihi man ya'khuzuhu man ya'man akazahu jami'an qur'ani wanda yake kafa hujja da shi shine wanda ya rike alqur'ani gabaki daya amma man akaza ba'adahu wa taraka ba'ada wanda ya riki wani bangare sai bar wani ba'ad al-akar ko wani bangare na daban fa hadha kafirun bihi ya kafircewa al-qur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul baqara afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadil azab wa man lahu bighafilin Allah madaukakin sarki yace yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi ku kafircewa wani bangare to babu wani sakamako wanda za a yi wanda ya aikata haka face Allah ya kunyatar da shi a nan gidan duniya a ranar tashin alkiyama kuma Allah ya jefa shi ga mafi tsananin azaba Allah madaukakin sarki ya tsare mu fallazi la yajma'u bainal muhkami wal mutashabi wanda baya hada tsakanin ayoyi muhkamai da mutashabi hadha ya akuzu bi ba'd al kitabi wa taruku bi ba'dahu ma'ana wannan yana rukun wani bangare littafi wa yatruku ba'dahu ya bar wani bangare walizalika qala saboda haka malam yace Allah yace warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wai da suke matabbata a wajen ilimi suna cewa mun yi imani da shi alqur'ani gabaki daya kullun qalu kullun ma'ana ya'ni almuhkam wal mutashabih ayoyi muhkamai da mutashabihai dukansu daga wajen ubangijinmu suke fayradduna almutashabih ila almuhkam za su mai da ayoyi mutashabihai zuwa ga muhukamai waɗanda bayaninsu yake a ɗan lungu da waɗanda ko bayaninsu yake a fili fayafassiruhu sai su fassara shi wai waduhu sai su fito da abin fili lakin haza ya hataju ila alim to sai dai wanda zai iya gane wannan sune ma malami la yajuzu an yada kula fihi muta'ali wanda ya mai da kanshi malami baya halatta shiga cikin irin wannan ta waya ko ta kaza da kaza kawai a zo a gaya maka shikenan ka rike aw za'igun ko kuma karkatacce yuridu tadlil wanda yake nufin batar da mutane ko da yana da ilimin fala ya'khuz bil mutashabi illa ahadu rajulaini ba wanda ke riko da ayoyi mutashabihai sai ɗayan mutane guda biyu imma za'igun ko dai wanda ya karkace yuridu tadlil wanda yake nufin batar da mutane shi yasa bayan Allah madaukakin sarki ya ƙara magana akan rasikuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab sai ce me rabbana la tuzigh qulubana ka sani ma idan ka ki gaskiya sai ka karkace to don haka tunda Allah ya faɗi sura sukuna fil ilm ga halin da suke ciki suna yin imani ne to ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu kana karkacewa sai ka samu matsala duk wanda ga ya bata to sababin abin aka samu daga wajen shi shi yasa Allah ya ce falamma zagu azaga Allah qulubahum wallahu la yahdil qawl fasiqin Allah madaukakin sarki ya tsare mu mislul jahamiyya kaman jahamiyya wali hadha qala fihim imamu ahmad saboda haka ne imamu ahmad dan hanbal yace yastajilluna bil mutashabihi min alquran suna kafa hujja da ayoyi mutashabihai abu na farko kenan wa imma muta'alimun la yadri ko kuma wanda shi ya mai da kanshi malami bai sani ba wa yaqulu ala allahi bi ghairi ilmin yana fadi dangane da Allah ba tare da ilimi ba dole sai an je an yi karatu wa tajubil mutashabih ولذلك رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية من يبياني كو سوى أقول التاتن سدي الرد على الجهمية جاء على النصوص التي استدلوا بها يازور النصوص عند ساك حجة رسو وأبطل رأيهم فيها يبات رأيهم دسكي وبين وجه الصحيح فيها يبين فسكا إن كانتتشيا أتكي وجمع بين الآيات وبين الأحاديث يهدى ذكان آيوي da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka za ka kalla akwai irin wayannan masu yan tatsine da yan kaza duk su ma suna rufin irin wayannan mutum zai zo da ayan alqur'ani zai ce zai kafa maka hujja sai kafa hujja da wata ya bar kuma wata fa shakkakun nasa fi adyanihim ai fala shakka anna hadha balbalatul lil afkar malai yace suka jifa mutane shakka a cikin me cikin addinin su babu shakka anna hadha wannan abin da suke yi balbalatul lil afkar rikitar da hayaniya suke jehowa tunanin mutane fala yajuzu baya halatta an ya takallama fi masailil ilmi ayi magana ga mas'ala ta ilimi wala siyama al aqaida musamman ma mas'ala ta aqida illa man huwa rasikun fil ilmi sai wanda yake yana tabbace ga ilimi لا يجوز أن يتكلم فيها أنساف المتألمين أو متعالمين baya halatta wanda ke bai cika ba a cikin masu neman ilimi ko kuma waɗanda suka mai da kansu malamai fadlan an ahalin zaigi waddalal barantana kuma a ce waɗanda suka karkacewa hanya waɗanda suka fada cikin bata yace waqta samu fi rabbihim ay ahadasul jadala suka farar da jayayya Allah ce ma yujadilu fi ayatin lahi illal ladina kafaru fala yagrurka taqallubuhum fil biladi ba wanda suke yin jayayya ba wanda ke jayayya da ayoyin Allah sai dai waɗanda suka kafirta don haka kada ya rude ka jujjuyawan su a cikin garuruwa suna kai suna komowa suke faɗa aji kada ya rude ka kai rike Qur'ani rike hadisi almu'minu la yujadilu fi ayatillah mumuni baya jayayya daga yadda ayoyin Allah bal ya taqabbaluha yana karban su ne wa ya taqidu annaha kalamullahi zai kudurta cewa littafin Allah ne wa annaha khairun wa hudan kuma alkhairi ne shiriya ne amma allazi yatawaqqafu fiha wanda ke tsayawa akai wa yatashakka yana fadawa cikin shakka fa hadha mujadilun fi kalamillahi azza wa jalla wannan shine wanda yake jayayya a maganan Allah fadin sa da yace wa qalu suka ce su jahamiya laisa hunaka azabu qabri babu azaban kabari da wanda suka tafi mannaha na hawa humkinan ko hadha mutawafiqun ma mazhabihim wannan ya dace da matafiyansu ne li'anna indahum man arafa Allah saboda su a wajen su duk wanda ya san Allah fa huwa mu'minun mu'mini ne wala yalzamu an yusalliya bai lazumce shi dole sai yayi sallah ba wa ya suma ko ya azumi wa ya hujja ko ya aikin hajji wa ya atamira ko ya umra su kawai in ka sani shi yasa kawai arifi ne wani arifi ne to idan an fara arifi ne shikenan ba shi ba matsala duk abin da ya ga dama zai ina fatan ana fahimta in kai magana akan wani sai ce a to ai ai wannan din arifi ne wani yayi kaza sai ce arifi ne ma'ana duk abin da ya kai baka yi ta cewa akai ana nan kuma ana zaune tare da su ana tafiya kai baka san me suke nufi ba amma da sun faɗi haka abin da suke nufi shi ya san Allah to duk abin da yayi kawai shikenan daidai ne la yu'addi don haka za ka ga tunda arifi ne ko bai sallah bai da matsala ko bai kaza bai da matsala wallahi a maganganu in kana yi maganganu da su kana ji ko suna labari zaka ji kawai suna tabbatar da haka sai kana tafiya da irin wayannan in ta hada ku a mota ko wani abu in suna fira akan wani abu ne wanda kafirci ne wani ya ce kaza sai wani ya ce ai to ai arifi ne abin da yake nufi shi bai da ba magana akan shi wala yu'addil a'mal ba shi ba ayyuka wa bina'an ala hadha idan ka dora wannan falaysa hunaka azabu qabri suna kallon cewa ba azaban kabari li'anna an-nasa kulluhum ya'rifuna Allah saboda su mutane dukan su sun san Allah walaysa hunaka ma'asiya babu sabo wada'a babu da'a fallazi fi quburihim kulluhum ya'rifuna Allah idan la yu'azzabuna wanda ke cikin kabari duka sun san Allah to sanin Allah su zai sa ba za a musu azaba ba sai kuma wannan ba abu so ga baki ɗaya an yi ba akwai furkokin da suna nan ana tare da su wa'ansu ne aka ware za ka kai wani matsayi na wannan abin to don haka ba kai ba matsala to da irin wani ake cewa mala'ika zai zo ya tambayi mutum ma sai ce shi bai ga ta kula mala'ika ba mala'ika zai tambaye shi amma wai shi ba zai kula mala'ika ba shi Allah bai san cewa shi musulmi bane ko ya san shi ba shi mala'ika zai ce masa man rabbuka ai karamin kwaro ake tambayar man rabbuka amma in ka kai zancen a ce maka man rabbuka ai bai ba taso ba ina fatan ana fahimta kuma suna nan ana fada kuma an yi imani da yawa sun yarda da wannan to kaga ya kamata a shiga taitayi a raba mutane da wannan kenan ba yan tatsi ne kaɗai suke cewa ba azaban gabari ba a fakaice abinda wa'annan suke nufi kawai shine duk malamin da zai faɗi wannan da wanda zai amince masa kaga bai da cewa akwai azaban kabari ba tunda mala'ikun za su tambaya su tambaye mutum man rabbuka wa ma dinuka ko ba haka bane ma za ta qulu bi hadha rajul ladhi bu isa fiku idan mutumin kirki ne yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya sai ba da amsa wanda ba na kirki ba kuma manzon Allah sunan ya ce zai ce ha zai ihu ne kaga manzon Allah tabbatar da wannan amma su suna korewa tunda manzon Allah tabbatar za a tambayi kowa ka yadda mala'ika in yazo tunda ka riga ka sani kawai ka bada amsa sai ka wuce ko ba haka bane ba amma kawai ka zo tunda ni wane ya turo ni za a yi interview ka ce a aka ce to kai mazo ka ce a a ni ai wane ya turo ni kawai wucewa zan ko dai abin duniya ne ai kai rashin kunya ba haka bane tunda ita gwamnatin ita ware masu interview zai tsaya kai kuma da ka zo sai aka ce ka ce a ni fa ai gwamnati dan gidan gwamnati ko dan gidan wane ne an turo turo ne akai saboda haka ni ba zancan ku kusan nayi ko ban yi ba ka document na haka ce a kawai ne wucewa zai ko a duniya wannan tana yiwa to amma kaga sai mutum ya ce an je kiyawa an je kabari mala'ika bai yake tambaya ba saboda abin ya wuce da sanin shi Allah ta'ala ya tsare mu wala haudun wala shafa'a kullu umuril ghaib dukkan al'amuran gaibu an karuha sun yi musun su li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim suna dogara ne akan hankulan su fakat kawai wal jannatu wan nar lam yukhlaqa al janna da wuta ba a halice su ba ai qalal jahamiyya jahamiyya suka ce al jannatu wan nar lam yukhlaqa al ana a yanzu babu al janna ko babu wuta ma anna allaha akbara tare cewa Allah madaukakin sarki ya bada labarin annahuma makalukatan al'ana aljanna da wuta duka Allah madaukakin sarki ya halicce su a yanzu nan akwai aljanna akwai me akwai wuta ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya tabbatar da cewa in kun ji tsayanin sanyi menene lumfashi ne na wutar jahannama idan kuka ji tsayanin zafi shi ma lumfashi ne na wutar jahannama saboda ta kai kara wajen ubangijinta wani bangaren jikinta yana cin wani bangare Allah ta'ala ya kare mu daga jahannama sai aka ba ta dama ta yi nafasaini nafsin shi fi saifi wa nafsin fi shita shine yace in ka ji tsayanin zamharin wannan tsayanin sanyin to menene wutar jahannama ce ta dan lumfasa kowa sai ya ji a jikinsa ka lullube da bargo dan libi ma kana cikin daki sai ka ji haka nan lokacin bazara ka cire riganka ka zauna da kaza da kaza da kaza gidanka akwai fili amma in ka fito dole idan mai karamin gida ya ce akwai zafi kai ma sai ka ce akwai zafi sai dai dan dama dama to Allah ta'ala ya tsare mu kaga kenan an halicci wuta an halicci aljanna kalla inna kitabal abrari lafi illiyin fa inna kitabal fujari lafi sijjin kaga dukan su akwai wuta akwai aljanna su kuma suka ce babu qala ta'ala fil jannati Allah madaukakin sarki ya faɗa daga da aljanna yace uiddat lil muttaqin ko daga can sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddat an yi tattalin ta gawaye ga al muttaqina tunda aka ce an tana da an tattala abin da yake nan kenan ko don haka Allah ta'ala ya tardaita uiddat fa hadha yadullu ala annaha muiddatun wa mawjudatun wannan na nuna cewa an samar da ita an tanade ta kuma samammiya ce wa qala fil nari ya fada daga dauta ce uiddat ita ma lil kafirin ko an yi tattalin ta gawa ga arna wa aidan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to anna shiddatul harri min fahi jahannama kama magana anan ashe ko abin nan tsayanin zafin rana ya daga cikin lumfashin wutar jahannama fadalla ala annaha mawjudatu na nuna cewa akwai jahannama akwai aljanna wa kazalika an-naru laha nafasani aljanna tana da lumfashi guda biyu nafsun fi shita wa zalika ashaddu ma tajiduna miyal barri tana yin lumfashi a lokacin sanyi ko wannan shine tsayanin sanyin da kuke ji wa nafsin fisayfi tana yin numfashi a cikin bazara wazalika ashaddu ma tajiduna min al-harri wannan shine mafi tsayanin abin da kuke ji na tsayanin zafin rana kaga ana zafin rana wannan lokaci idan ma yaro ba takalmi zai iya yin kuka idan ya taha kasa kai ma daga nan zuwa nan gurin ko kai babba ne ba za ka iya ba wannan lumfashin wutar jahannama ne faqala yace inna shiddatal harri min fahi jahannama yace tsayanin zafin rana lumfashi ne na ita wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kare mu ya tsare mu to kaga da yawa sun yi musun wannan na daga ciki wanda duk zai ce maka shi dole ma a sashi aljanna ko kuma yace za a iya shiga wutar wutar ta mutu to kaga abin da babu ne amma ya tabbatar da akwai wuta ya ce wai in an jefa wani a cikin wuta kawai wutar ma za ta iya mutuwa ko kuma aljannar akwai wanda shi ya shiga aljanna kawai dadin aljannar ma zai iya batawa Allah al'amarinsa duk wanda ake so su ji dadi ba za su ji dadi ba kuma da sunan musulunci ko ba ta baji ba to ka duba fa yan uwa musulmi kuma fa da sunan musulunci ne wannan al'amarin to kaga wannan duk asala nawaye na su jahamiyya ne to dole mutum ya kiyaye irin wannan ya kiyaye da zuriyarsa ya tsoratar da su da danginka da duk wanda zai ji maganarka saboda kana shiga wannan layin za a fada kaga fada da Allah ne fada da manzon Allah ne kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa alif lam mim ba'da bismillahir rahmanir rahim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu takawa kadai sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wayanda suka yi imani da gaibo babban gaibu shine an baya labarin abin da zai faru kiyama kai imani ka yadda ina fatan ana fahimta to wannan ba su yi imani da gaibu ba ka qur'ani shi yasa bai zantowa shiriya gare su ko da an kama qur'anin za ka kalli ba shine manufa ba za a bar shi wallahi wannan maganganun muna faɗa ne kamar yadda malamai suka faɗa saboda a gyara a kiyaye kana ji kana gani baka yi aune ba dan ka sai koma ba qur'anin ne gaban shi ba yarka ta koma ba qur'anin ne gaban ta ba kuma asali kai dan qur'ani ka kai Qur'ani ake karantawa to amma sai aje a zo da wani abu ya zo da wani abin sa ya zo yana yi wa mutane karatun Qur'ani ya je daga can kuma sai a rika bashi in an bashi sai ya zo shi kuma sai ya bayar kawai sai a fito da wani sabon abu wanda ba taba sanin menene ba kawai can ya je ya karbo can suka je suka karbo kuma sai a dasa wa ƴaƴan mutane a hankali tun kuna ganin cewa ba haka bane bana baɗi shi wannan an wuce da shi wani sabo za a kawo ina fatan ana fahimta Allah ta'ala ya tsare mu za ga karbowa ake ana nan ana karba abubuwa da yawa wanda abin nan ne aqida ce ta jahamiyya ko mu'tazilawa ko kuma aqida ce ta shi'a ana ta tusa shi a cikin ƴaƴan al'umman musulmi ba tare da sun sani ba yace wa ankaru kaseera mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mana ankaru kaseera mimma jaa fil kitabi was sunna suna musun da yawa daga cikin ababen da suka zo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahu yukalifu ra'ayahum saboda ya saba wa ra'ayinsu wa mota kadahum kuma ya saba wa abin da suka kudirce a cikin zukatansu fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadha alwaja man kaffarahum duk wanda ya kafirta su min ahli sunna wal jamaa cikin ahli sunna wal jamaa kaffarahum li majmu'i hadhihi almaqalat alkabisa an ce arna ne kafirai ne saboda me in ka tattara wa'annan maganganu munana da suke yi sun rena Allah madaukakin sarki suna walakantar da manganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai da gaibu ba da Allah ya baya labari لأنها تنتهي إلى أنه ليس هناك دين saboda maganganun nasu suna ƙarshe suna nuna cewa babu wani addini ko babu wani sakamakon da za a iya yi a gobe kiyama ina fatan ana fahimta duk wanda ya ce maka kawai kai abin da ga dama nan gaba ne za a iya yin aljanna ko za a iya yin wuta in an ga dama a yi kila ko in ba a ga dama ba a bari babu wani ceto ba wani tafkin alkausara za a sha to wannan kuma shi zai zabarar da kai jin tsoron azaban Allah fatan samun rahaman Allah ka tsayi wajen da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki to yayin da aka ce maka babu waɗannan ababen duka labari ne to kaga a ƙarshe menene ana nufin babu wani sakamako da dan adam zai iya samu a gobe kiyama Allah ta'ala ya kare mu li'annahu man radda ayatan min kitabillahi faqad radda alkitaba kullahu kama sabaka kama yanda ya gabata annahu man istadalla bi alquran wa taraka alba'd alakar wanda ya kafa hujja da wani bangaren alqur'ani ya bar wani bangare allazi ya ta'allaqu bihi wanda yake ratayuwa da shi faqad amana bi al-kitabi to ya ibai da wani bangaren littafi wa taraka ba'dahu ya bar wani bangare mala duk wanda yaga yayi daidai da matafiyarsa da abin da yake so ya kafa hujja akan shi sai ya rike shi wanda kuma yaga ya bar shi shikenan sai ya watsar da shi fallazi yastadillu bil mutashabi wa yatruku al-muhkam hadha mimman yu'minu bi al-kitabi wa yakfuru bi ba'dihi wannan shine yana cikin wanda suka yi imani da wani bangaren littafi ya kafirce wani bangare kamar yadda Allah ya fada fadin sa yace man radda hadisan duk wanda ya raddin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad radda al-athar kullahu yayi raddin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam duka kazalika sunna fiha muhkamun wa mutashabih hakanan a sunna ma akwai muhkama akwai mutashabih faman akaza وما أكذا المتشابه من السنة وترك المهكم فقد رد السنة كلها دو وندي ريكي متشابهة كما يا أبن نن يبر مهكما يا يرد السنة دكا ديتي وهو كافر بالله العظيم هذه هي النتيجة وأن إتتي نصرة إتتي مفتا وإياذ بالله الله تعالى يتريم معناه abin da suke nema kenan li'anna allazi yu'minu billahi duk wanda ya imani da Allah ya kulu ya cewa amanna bihi kullum min inda rabbina ina fata ana fahimta amma sahibu zayyifa fa inna ma ya'khudhu almutashabi li'annahu yasluhu lahu shine abin da ke daidai da shi amma almuhkamatu muhkamu fa innahu la yasluhu lahu fa yatrukuhu baya daidai da shi don haka sai ya bar shi hadhihi tariqatu ahli al-ahwa wannan ita ce hanyar masu bin sun zuciyarsu da'iman ko da yaushe walaysat kasatan bil jahamiyya ba wai kadai yake banci jahamiyya bane ina fatan ana fahimta lakinna masdaraha asalinsa maubugarsa min al jahamiyya daga jahamiyya ne lianna ahal al ahwa'i jami'an fi ayyi waqtin hazihi tariqatuhum wanda ke bin hanyar son zuciya ba qur'ani ba hadisi ba wannan ita ce hanyoyinsu ya aku zuna min al'adillati ma yi wa fi ƙuragbatahu suna ɗaukan dalilan da suka dace da san ransu za ka ji ƙur'ani zai karanta maka ko hadisi amma san ransa yake kokarin karewa yake me yake yin aiki da shi kuma an faɗi wani abu sai a ce babu wanda zai gane sai dai wanda yake wani matsayi ka san haka ake sai abu ne an rubuta ya larabci kuma a ce wai kai baka kai ka gane ba Allah ya ji kan da ka sani ba dan ya mutu ba yace a duniya akwai larabcin da za a ce ba za mu gane shi ba kasan sai an zo sai ce wai ba za a gane ba kai ba gashi nan kurur kafirci ne ya rubuta ya faɗa a littafinsa amma kai in ka zo kai magana sai a ce wai kai baka iya ganewa to ba san waye ne zai gane ba kuma shi ma ba laraban bane larabawa ma sun yi rubutu an gane to amma wani wanda ba shi ba sai ya zo yayi to kaga da yarensa aka yi sai a ce kai baka jin yarensa amma shi ma larabcin ya koya kuma ya rubutun da shi sai a ce shikenan wai kai ba za ka iya ganewa ba wai turkuna ma yukalifu ragbatahum suna sabawa abinda ya sabawa abinda suna barin abinda ya sabawa abinda suke kwadayi suke son shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka yan uwa musulmi lalle mu mai da hankali da irin wannan tarkokin kar mu dauka irin malam yana magana nan ne shekara 1100 da wani da wajen 50 da yan kai da suka wuce a baya a lokacin su Imam Ahmad bin Hanbal inda shi mai wannan littafin Imam Aliyu Al-Barbahari yana cikin almajiran Imam Ahmad ko kuma almajiran almajiran Imam Ahmad dan Hanbal irin abin da ya faru a wancan lokacin ne kuma har yanzu shine abin da in ya watsu can ya watsu can yana tafiya kamar ya bata kuma lokaci sai ya dawo to haka nan al'amarin yake da yawa kai tsaye ba wanda za a samu yanzu kila a garin ne ce shi yana bin jahan bin safwan ne amma gefe ɗaya in ka dawo kuma aqidar jahan bin safwan wacce magabata suka yaka suka rusa ta ga ta nan kuma ita ce a cikin aqidar wani da wani ina fatan ana fahimta to dole yan uwa musulmi dole kowa sai ya shiga taitayin sa ko mu gane ƴaƴan da muke da su mata da mazaje amana ne ba kadai ta isa aure ka mata aure ba shine haƙƙinta dole haƙƙi na farko ka kiyaye mata addininta ina fatan ana fahimta ba kaɗai ka bashi tuwo ba ko in ya tashi aure ka bashi fili arewa ya gina ko kaza a'a haƙƙi ne dole babban abin da zaka fara kiyaye masa addinin sa dole ne mun ji magabata abin da suka yi ta yi kira hatta annabawan Allah ƴaƴansu suke kira su nemi tabbato su akan musulunci kar su sake su bar layin musulunci amma so da yawa kawai an bari ko makaranta ce ko menene ahalus sunna ne ko ina ma mutum zai iya jefa ɗansa ko ma ɗan wane ne kawai wani lokaci sai ɗanka ya zo da wani abu ko babu yadda ka iya sai a taru cikin gida a ce za a dake shi dukan me za a masa ko ka je ka batar da shi kawai ya zo ce kowa Allah ne haka wani ya zo gidansu ya ce shi Allah ne wai kannan babansa aka taru wai su ba abin nan ba to ai gida ne gidan gado ya za ku yi da shi kuna kallo kuka bari ba ku taimaka wa baban ba da ya je kai shi can gurin ko kuka yi sai kuka kyale to kuma yanzu ya dawo ya je can an koyo masa shi Allah ne to ya za ku yi da shi su Allah ba ya sai da wannan abin ba kaga dole sai an kiyaye Allah ba daukakin sarki ya tsare mu to kaga wai karfe tun da zafin sa aka ce ake wannan din sa to a raba su da irin wannan layin suna nan suna zuwa suna karba abubuwa wallahi suna zuwa da shi suna cusawa ƴaƴan mutane wanda kawai fada da Allah da manzon Allah karara Allah madaukakin sarki ya tsare mu abinda na faɗi daidai ka tare ne da ganin daman Allah Allah ya bamu lada ga baki daya wannan ne kuskure ko tuntuban harshe ni da shi inda garancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon kauce mata marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya iyayenmu da suka rasu da kakanni da dukkan musulmi Allah ta'ala ha gafarta musu kai musu rahama duk wanda ke cikin wani hali na kaka na kai Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah ta'ala ka bashi mafita Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi dukkan wanda yake da wata bukata ƴan kasuwan mu Allah ka sa albarka cikin kasuwancin su a ko'ina suke haka nan ma'aikata Allah sanya albarka cikin albashin su haka nan manoma Allah ka sanya mana albarka a cikin noman mu gabaki daya Allah madaukakin sarki wannan garin namu da gashiwa Allah ta'ala ha kara masa albarka duk wani masifa da muke ji wani guri ta tashin hankali da damuwa Allah ta'ala ha kara wannan garin da sauran garuruwan musulmi duk inda musulmi suke suke cikin bala'i da kakanuka yi Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah ta'ala ha ka mana saukin wannan al'amarin dukkan abubuwan da suke faruwa na tashin hankali wanda ake jin su a wa'ansu gurare yanzu kuma suna ta matsowa Allah ta'ala ka kara matsawa da su su koma Allah madaukakin sarki ka sa wannan abin ya wuce Allah ka dawo da mu kamar yadda muke da ayyukan mu ne suka mai da mu haka Allah ta'ala ka samu gyara ayyukan mu gabaki daya a kadaita ka da bauta Allah yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun to amma da yawa abin da ke kawo rashin amincin nan wallahi shirka da ake ga Allah da Allah ne karara a fili kuma da sunan musulunci ana kallo Allah ta'ala ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam